أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda yake gudana karatu da muke gabatarwa na ranar ladi a nan masjid sabil huda gawar katare na littafi na adabul mufrat na wani malami abuwa masu musahibul mu'alifar kitab imam abi abdullah muhammad binu ismail al-bukhari wanda ya rasu hijira tana da shekara 100 ya rasu hijira ta da shekara 256 dai san sakansis ya rasu kene yanzu rabuwar shi da duniya shi wannan wanda ya wallafa littafin nan sai yanzu kana mil katsan karanturwa yanzu muna 443 sai ka huda 256 abinda ya baka shi ne rabonmu da wannan mai littafi rasuwa shi amma dai gane har yanzu ana karanta littafi shi duk duniyar musulmi ba inda ba karanta littafi shi da wani ake cewa ma kana lillahi ba huwa bakin duk abin da aka yi shi don Allah yana tsayawa kenan dai kaga yanzu aka ce hijira ta da shekara 256 ya rasu yanzu kuma muna 443 kenan rabonmu da imamu buhari wajen shekara 200 ba karago rabonmu da shi amma dai littattafan shi duka ana karanta musamman gwarzon littafin shi sahihul buhari shine asakul kutub dan aki dan wannan buhari shine amirul mu'minin fil hadis kenan mutane sun yi sanin shi da sahihul buhari ba sahihul buhari ba kadai gare ga irin sa'adabul mufrad da sulul tawai da dama wanda in bayani ya kakan su mai bayani a wajen satin muna wani babi hadisi na nawa sati da wuce babe na nawa hadisi na nawa wata ran ba alama ba ne kisa hadisi muna babu al'abdu ra'i babu ne babu al'abdu ra'i
muna babun muna babe kenan na ɗari da hudu babe na ɗari da hudu inda yake cewa al'abdu ra'in bawa mai kiwo ne mun karanta wannan ruwa ta farko wadda ruwa ya ce wadda kowa hada ce ta yana yaro a makaranta kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi tun ba ba tun kana yaro an koya shi a makaranta dukkan ku makiyaya ne kuma kowa sai Allah ya tambaye shi akan kiwon da Allah ya bashi mun yi bayanin shi mun kare bayani ka akan shi hadisi ne wanda mutafikun alaihi ya zo gurare da dama kenan zan mu tashi a hadisi na 207 a cikin babe na 104 hadisi na 207 inda yake cewa hadasana ahmadu bin isa kala hadasana waɗannan zan muta shi kwa gurin ko idan yana karanta kullum da yana faɗa ku kokari duk abin da ya karanta kuna bin gurin kuna karanta a zuciya kamar taro ke karantawa kuma duk kalma masu wahala ka rika rike kalamar risas kana jan layi kana rubuta kalma mai wahala dan kalmomin duk su ne suke mai dawa dai kullum su ne sun zo na su zo na kenan wata kalmar kan ta zo ma ka ji ta a can baya sai ce قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وحب قال أخبرني مخ مخرمة بن بكير عن أبيه عن عبد الله بن سعد مولى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت أبا هريرة يقول العبد إذا أطاع سيده فقد أطاع الله فإذا عصى سيده faƙad asallah
wannan ruwaya ta 200 ta ce hadasana ahmadu bin isa kala hadasana abdullahi bin wahabin kala a habara ne maharamata bin bukairin an abihi sai ce an abdullahi bin sa'adin maula aisha ku ja layina maula aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama kenan yace ahmad bin isa ba mu labari abdullahi bin wahab ya ba mu labari ahbarani maharamata ya ba mu labari dan bukaira an abihi daga baban shi kuma yace an abdullahi bin sa'adin maula aisha to a cikin wannan isnadin da yazo hadisin idan tafara da bihi buhari fi adabul mufrad wadda afahu albani amma dai lahu shawahidun hadisi ne mawquf na abi huraira da kuma hadisi a cikin darasi da muka yi baya wanda sun abin da ya wadi na ma'anai da ita inganta amma dai isnadin shi ne dai da ifi wa tafara da bihi buhari irin hadisai ne wanda sai a cikin adabul mufrad kada yake tafara da bihi buhari fi adabul mufrad daga sababin ta afashi wanda inna abdullahi bin sa'ad maula aisha wanda da yazo isra'il shi yazo isra'il malami sa'ad a hadisi wani abdullahi bin sa'ad maula aisha bararan bawa ne na aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama mata annabi sallallahu alaihi wasallama kale yace samitu aba hurairah naji aba hurairah ya kule yana cewa kenan nan abdullahi bin sa'ad maula aisha yace yaji aba hurairah yana cewa kenan wannan hadisin wannan nau'in hadisi ne hadisi mawqufu ne haloko liyanahu usni da ila aba ila sahabi inda aka ce sahabi ya ce kenan shine ake ce mai hadisi mawquf da dan da yace kaga ai bace ba an abdullahi bin sa'ad maula aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam kala sami'tu aba huraira bai ce ba an abi huraira sami'tu rasulullah sai ce sahabi ya ce amma dai duk magana sahabai da Allah ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum adul dukkan su adalai ne sahabban manzon Allah da abinda suka wadi haka ne inda isnadin ya zo daidai kawai da isnadin ne na yake da Abdullah bin Sa'ad al-Maula Aisha Abu Hurairah yace ne kenan hadisi mawquf ba to wanda aka dangana shi ga annabi shi kuma yake cewa hadisi marfu'un ila nabi sallallahu alaihi wasallama wanda aka dangana shi zuwa tabi'i fa maqtu'un ko kenan kana da mawquf inda sahabi ne ce kenan sai hazal hadis mawquf usni da ila as-sahabi inda kuma tabi'i ne yace sai a ce maqtu'un usni da ila at-tabi ma farqu bayna as-sahabi wa tabi at-tabi wanda wanda suka dauki karatu gurin sahabbai kamar yanzu in ce qala sa'id bin musayyib kaza kenan hadisi ne maqtu ne ko لأن سعيد بن مسيب من من التابعين تو yace al'abd bawa idza ada sayyiduhu idan yayi biyayya yayi da'a ga shugaban shi faqad ada Allah to hakika yayi biyayya ga ga Allah azza wa jalla mai girma da buwaya wai za a sa sayyiduhu idan kuma ya sabawa shugaban shi faqad asallaha azza wa jalla to shi ma hakika ya sabawa Allah mai girma da buwaya kenan zan ga wannan ma'ana ko da isra'ili nashi da ifi ne ma'ana hadisin ai mai ta a can baya ma'ana ce sahihiya tunda ai ana so duk in aka ce wannan mai gidanka ne mai kaza ne kayi mi kamar da'a a kul abin bai sabawa ba Allah kenan duk wanda za a ce babawa ba ko mai gidanka ne duk wanda yake ɗaukan sunan mai gidanka to ana so kamar mi biyayya yi mai biyayya za ka samu lada ka saba mai ka samu mai zunubi inda kaɗai ba za ka wa mutum mai gidanka biyayya ba sai in mai gidanka ya aike ka abin da ya saba wa abin da ya saba Allah kuna tare da mai gidanka ce in ku so mini giya kaga ya saba aika ce addini na ya hana ko ya saka zaka yi shirka addini na ya hana amma dai duk dabara da mai gida da boyi da mai gida da ɗan gida da mai gida duk abinda mai gidan kai saka dole ka mai da'a kawa Allah da'a kai wannan kenan wannan ka gama anan nan mai da can baya zai ga abin kenan hadisi wa in kana da ifun zai ga lahu shawahidun ukhra yana da shaidu a can baya hadisai wanda suka tabbatar da shi mun gane a wani hadisin kaga babu wata kalma mai wahala ko yace al-abdu bawa idza da'a sayyidu idan yayi da'a ga mai gidan shi shugaban shi fakada da Allah hakikan yayi da'a ga mai girma da kuwa fa'in a sa sabawa ya sabawa mai girshi kuma ya sabawa Allah wani hadisi muka ce tafara da bihi buhari wadda afahu albani sai ruwa ya ta gaba sai babu na gabe ce babun man a haɓa an ya kuna abban abdan man ahabba wanda yake so ahabba yake so an ya kuna ya kasance abdan bawa me yasa mutum zai so ya kasance bawa dan a can baya mun yi karatu duk wanda ya kasance bawa ne ya yi da'a ya bada haƙƙin Allah ya bada haƙƙin mai gidan shi yana da me ajara ne za a limka mai ladan shi sau nawa so biyu kenan da abin da yake ladan shi kullun so biya yake limka mai kenan dan wannan hauza ga daga wani sahabi yana gurin a ce in ba dandan ba a ce ma shi ma bawa ne dan ya samu wannan fadalar ta limka lada sau nawa kamar yadda muka wuce a can baya sai ya ce قال حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال عن يونس عن زهري عن سعيد بن المصيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العبد المسلم إذا أدى حق الله وحق سيده له أجران والذي نفسي وال والذي نفس أبي هريرة نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت مملوكا to me baban hadisin mana haba an ya kuna me wanda yake so ya kasance sai ce hadasana isma'ilu kala isma'il ya ba mu labari ya ce hadasani suleiman bin bilal an yunusa an zuhuri an sa'id bin musayyabi an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala kare sinadi ya zo mutuwa ne ila nabi sallallahu alaihi wasallam tun daga tabi'i tabi'i har zuwa tabi'i har zuwa sahabi har zuwa manzon Allah kenan irin wannan hadisi shine ake cewa marfu al ila nabi sallallahu alaihi wasallam yanzu amma da an yi hudu manzon Allah yace an abi hurairah yace kala da ya zama mi muje wannan magana da ya zo ne isnadin muje musul hadis kadan hadisna isma'il kala ko hadisni sulaiman bin bilal an yunus an zuhuri an sa'id bin musayyib an abi hurairah ga isnadi daga nan sako wannan shine ake cewa isnadi me isnadi silsila muwassila ila al-matan ko anwana anwana anwani wanda zai kai ka har matanin hadisi ita ce isnadi matani kuma magana ta ta hadisi to kaga wannan isnadi dauki wannan hadisin to da ka tsaya daga an zuhuri an sa'id bin musayyibin sai ka tsaya daga naka ce kala da sunan hadisin makatu dan sa'id bin musayyib menene tabi'i ne to kace an abi huraira ba ka wasu sunan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kace an abi huraira kala hadisi ya zama mawquf usri da ila sahabi to amma dane sai yace ma an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to kwana yace kala kenan kaga marfu'a da ila nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam kala yace al abdul muslimu bawa musulmi al'abdul musulmi mi bawa to iza a da haƙallahi idan ya ba da haƙƙin Allah can ba mi bayani mai ali ba da haƙƙin Allah ko shi ne kyautata kyautata ibada da yawa kyautata ibada da bari shirka da kuma yin ibada a bisa koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallama kenan wannan kai shi ne ka ba da haƙƙin wa Allah ka yi kyautata ibada kakka yi shirka ka yi ta kuma a bisa koyarwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ne na ada haƙƙila idan ya ba da haƙƙin Allah wa haƙƙi sayyidihi kuma ya ba da haƙƙin shugaban shi mai gidan shi shi haƙƙin mai gida ake ba da shi ya ne ake ba da haƙƙin mai gida yin biyayya wadda ba ta sabawa ba shari'a ba sai ce lahu ajara ne yana da lada guda biyu can ba mai bayani in yi ce ma aiki kaza in kai kana da lada biyu ba yana ne ba daya biyu za a baka abinda yake ne ladan da za a baka ne za a limka shi gida gida biyu in lada ɗari za a baka sai a baka ɗari so biyu in lada dubu za a baka sai a baka dubu so biyu kenan duk a musulunci a ƙur'ani ko hadisi ya ka ce ma lahu a jarani ya da lada guda biyu ba ladan ne za a baka ba ɗaya biyu haka a'a abinda aka baka na ladan ne za a limka shi gida biyu mun ce da ko littafin na suwidi dai wanda cewa ke cewa littafin madalawul badarai madalawul badarai ne a wani littafin ya zana wajen mutum talatin wanda qur'ani da sunna suka zo ayyuka wanda in kai su ana baka lada guda biyu biyu kenan nan muka ce bawa musulmi in ya bada haƙƙin Allah yayi mi ya bada haƙƙin wa lahu ajran yana da daga nan hadisi ya kare ko kenan yace wallazi nafsu abi hurairata biyadi na ai magana manzo Allah ce na magana wace ce to sai a bakurera ce da wallazi nafsu abi hurera biyadi na rantsi da wanda ran a bakurera yake iko sai yake hannunsa kenan wani ubangiji kenan a bakurera nan rantsuwa ce ko yace laula jihadu in ba dan zuwa jihadi ba fi sabilillahi zuwa hanya Allah wal hajju da zuwa haji wal birru ummi da biyayya ga mamata uwata la ahabbtu da nasu an amutu mamlukan a ce ni ma na kasance bawa ne dami don saboda faɗan ladan nan guda biyu kenan a bakurera nan guri ya ce in ba don wani abubuwan ba da ya zana ya ce shi ma da ya yi gurin ya kasance mi bawa amma dai abinda zai hana shi kasance bawa mine ne saboda yana bawa a hannun mai gidan shi yake baya je jihadi ba baya je hajji ba baya samu lokacin da zai wa ƙoshi biyayya ba su kuma a duk kayan lada nan zai ga ya kaji haji gaban haji hajin da yake ne haji da tsawe tun da shi a ba wa rera tun da mai haji ya hudu wannan ya yi haji tun za ta da manzan Allah haji ta don wanda ya kata da biyu sai sa shi haji gaba ta kwana ka haji a guri na biyu haji ta ta tsawe wasu haji a yi gishi biyu ce ko da kuwa haji ta ta tsawe da kuwa kuma haji ta farilla ita haji ta farkon wadda zan je in yi ta farko wadda zaka je ka sauke ita ce wadda ka sauke farli amma da duk wadda zaka zo ta baya kai wannan haji sunanta nafila amma da ta farko wannan bunyar islamu ala hamsin an gina musulunci a bisa shika-shikai guda biyar da ya zana ma ya ce wa hajji baitin lahi da hajjita ɗakin allah manista da ilayi sabila ga mai ikon zuwa kenan ita hajji irin ibada ce wadda take da sai da sababi ake kenan ita hajji batta zauwa farilla akan kowa hajji tana farilla akan mutum sai in yana da ba kudi ba ya kai kana da kudin gasa yayi ba hali ba kawai sai istada'a sharadin hajji istada'a kudura iya take nawa sai da kudin ba sai ta ai in ka da kudin baka lai kai ta to kenan ba kudi ne wazo hajji ko da kana da kudin istada'a zaka ce ita istada'a karkashin ta kenan kudin ta hiyai guzurin kuma karkin ka ya kai ka ai he ka tsuwa ka zama jagob jagob jagob ai ko da kudin baka tiya in baka da lahiya ko da kudin baka tiya kenan mu da zama gane ita dai haji tana zawa farilla akan mutum in ya ma in yana da kudura me kudura kana da kudin kana da karkin tahiyya hanyar tafiyar lahiya lau yanzu ba zuwa haji yanzu ko shekara nawa ba biyu ba shi ba to a yanzu kenan ai mu da iyo baka da ikon tafiya kenan yanzu al koda kana da kudin a hannu baka shaji ai Allah bai kama ka tunda babu ikon tafiya kenan in kai ta farko ita ce ka sabke farilla amma duk wanda zaka biyo ta baya haji sunanta nafila kamar sallah ce nafila kai je kai irin su haji da umar da sauransu wa birrul ummi sai ka biyayya da uwa yace ko da biyayya da uwata don san a duka abin alheri babu kamar biyayya da uwa mun yi shi a can baya tun warko littafi mun yi bayani akan uwa da dama tun warko littafi ga sahabin da ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama wa zan kyautatawa fiye da kowa a duniyar nan gaba daya annabi ya ce mai mamaka ya sake repetan ke son ya ce wa kuma daga mamata sai wa hallo ya ce mai mamaka ya sake da ya ce mamaka har haso sai a hudu tukwana ce mai babanka mun yi nan ba nan su tabi'ai da sabai da suka wuce ko laifi kai da dama zunubi kai da dama in ka zo ka tambaye su ina hanyar gafara sai su ce uwarka dare ba mu hadisi nan ba wanda yayi zunubi yayi zunubi da yawa kaba'ir da ya zo gurin samu manzon Allah yana tambaya eh ya kashe rai ai zunubi ne babu kamai kashe rai mun yi sha'anin hadisi ko wanda wa yana son wata zai aure ta yana son wata zai aure ta sai ya sha kanwa eh aka samu wani doke ta bai aure ta wani ta ce ba ta san shi kwata-kwata ga wanda take so to shi zahin wanda an ce ba san shi sai je mi sai ya je kashe ita wannan macen to kaga dai wannan bata ci bata sha ba ya je wannan lashin to daga baya sai ya gane kureshi ya san ya yi ga daidai ba yake neman hanyar tuba tunda ya je ya yi ya kashe baiwa Allah bata ci bata sha ba a kara da ya zo gurin sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya gaya sahabin sahabin ya kama kai da farko mai ce mai ta yi mamaka tana raye miki ne da mamaka tana raye kenan wannan laifin naka ya kai laifi da a ce mamaka tana raye ma sai ka je ka ce mamata ta ma addu'a kuma ka yi ta kyautata mata kenan sai Allah ya gafarta ma shi na ke ne kenan duk abin da ka yi addu'a uwa ta yi kowace addu'a karbuwa ko bakin wannan duk kyautata uwa ta yi kowane abu na lada gaba mun yi hallo ala shi ma arabin furan na abdullahi bin umar ko da wani ya ji haji da ya ji haji shi tun daga yemen ne lokacin da su canza a miski zuwa haji a kawa ko a kawa a raƙumi to shi goyon uwaye ya yi in ta gaji da hawa raƙumi goyon ta yi ya goye ta yi mi ya je da suka je makka da ita duk dawafi da mai a goye da uwar tashi ke goyen ta yana yi duk inda ta je yana goye da ita inda dai ita ta goye shi a can baya to haka yake goyen ta yake bin unguwa unguwa duk sai kare aikin haishi sai ya game da sahabin manzon Allah Abdullahi bin Umar shi yana ga wannan kamar ya ji an ce a kyautata uwa a kyautata uwa ya ga yayi abin kirki ne tun daga Yemen ya dauko ta suka zo haji kuma a hajin ma shi yake goyen ta yake yawo da ita sai ya ce sahabin manzon Allah ibn Umar ya ibn umar kana ga wannan abin da ne na sakauta mata abin da ta mini sai ibn umar ce a'a baka sakauta mata ba koda da nishi guda na nakuda koda nishi guda na nakuda baka biya ta ba kamar yanzu kenan a ce ka dauki prison shot into total ka jirgi ka yi kaza ka yi kaza ka zuwa mata wajen miliyoyi ka ta je hajjin ta zo aka ce koda koda ne nishi guda ba ka biya ta wannan kuɗa ke yin da wannan abahura ya ce mai wabiru abubuwar ya kita nan wabiru ummi da biyayya da uwata komi bayani shi ma a nan arabin farad shi ma mahuce shi hadisin bawan allah nan kai shi ɗaya wanda bai cin sallah da azumi bai komi da ya tashi ma bayan gari ya koma shi don ibada wai don ka sha mai kai ya gina ɗan gidan shi wata bukka da matatta kira yake hawa in ya hawa kuwa ba wanda ke ganin shi sai sallah sai salati sai azumi yake kai hi dai kawai ba abin da yake sai ibada amma duk wani shi da ta mai adda a tahe ta kama shi da ta mai baki yake cako mai ko eh kiran shi ta yi so nawa shi ko bai yana sallah ko ya ce sallah uwata ta zo yana bisa bayanin nashi ne yana tattantanawa ne yana sallah uwata sallah uwata ya amsa sai ta ce to Allah ya kashe ka baka ido hudu da karuwa ta mai wannan adda sai bayan can bayan har ya mance wani abubuwan kawai sai ga wata amata ciki ta ce shine to kaga mutumin kirki ne ba duk ibada shi amma bakin uwa sai kama shi da wannan wabiru ummi irin da abahu rera ya ce ana bin shi a hankali da wannan kula yake bayani malamai ke bayani uwaye a wasa hakan suna yaro ya shiga taka da suke cewa Allah tsini neman Allah wadanka uwaye su fasa wani uwaye mata uwaye a wasa haka yaro kai wanda da zagi yaron da ko Allah wadanka ko Allah tsini ma wannan yaro ko me malaika rama yana kusa ya ce amin sai ga abin ya taba nan naki aka ba da wannan uwaye mata su fasa yawa yaran su mi Allah tsine musu ko alami kenan abin da muke so mu gane a shahiduna biyayya ga uwa kusan yahi komi a habbul a'mal ila Allah duk abubuwan da suka yi soyuwa ga Allah babu kamar biyayya ga uwaye kuma a biyayya da uwaye sai sa sai sa uwa sannan baba kenan a cikin dari uwa sai ta doki gomiya saba'in cikin ɗari ba ba ɗauki talatin saba'in da bai wata ɗauka eh tun da sabon da ya zo su uku ana ce mamaka mamaka sai ana wuɗa aka ce babanka amma duk da wannan gaba ɗaya duka dai ana so a musu biyaye kenan shi ne na aba kurera don daraja wannan abubuwan guda uku ya ce laulai jihadu fi sabilillahi in ba dan jihadi ba a cikin hanyar allah da zuwa haji da biyayya ga mamata la ahabbtu da nayi gurin an amutu mamlukan nima in mutu ina bawa mun gane sai ce babun babe na 106 la yaqulu abdi inda fa wani bawa da ke karkashin ka ko wani mai ma hidima ba zo ka galla za shi karkace mai bawa na kalmar bawa na musulmi bai wadda sai dai kowa bawan Allah ne wanda yake karkashin ka sawa an bawa ne mai ma hidima ne baka ce ba wannan bawa ne shi kalmar al'abdu bawa kawai mu duka bayan waye bayan Allah shi ne ce ma babu ya ce la ya kula abdi mutum ba zai ce ba bawa na sai karanta wa wannan ruwa ita ce ya
قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثني حدثني بن أبي خازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم عبدي عمتي كلكم عباد عباد الله وكلكم نسائكم وكل نسائكم إماء الله وليقل غلامي جاريتي جاريتي وفتايا وفتايا وفتاتي to wannan ruwa da muka kare ta can sama ta Abu Huraira Buhari da Muslim sun hudo ta ban hadi ba ita kuma da zan makaranta nan baitin ta zo a Adabul Mufrad Muslim ya hudo ta ita da zan makaranta yanzu ta babu la yaqulu abdi حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثني ابن ابي حازم عن الله daga Allah an abihi daga baban shi an abi huraira daga sahabin manzon Allah abi huraira wanda ake cewa Abdurrahman bin Sa'd ad-Dausi alal asahi annabi sallallahu alaihi wasallama qala ma'aikin Allah manzan Allah mai tsira da amincin Allah ya ce la ya kula a hadukun abdi ammati ɗayanku idan yana da wani bara ƙarƙashin shi ko bawa ƙarƙashin shi ko wani mai mai hidima ƙarƙashin shi kai ce mai la ya kula a hadukun kai ɗayanku ya ce abdi bawa na ko kuma ya ce ammati baiwata ba so ko wannan ijadin Allah ya hana kullukum abidillah me yasa saboda ku duka bayan Allah ne shi ne ce nan kullukum abidillahi ku dukanku bayan Allah ne kenan da kai da barran da wanda suka ke ikon da wani wane ne da wani waye ku duka menene bayan Allah ne musan shi Allah da hikimarsa da daidaitawarsa shi ke daidaita duniya don ta je daidai sai a zo a yi wani talaka a zo a yi wani mai kuɗi a zo a yi wani jahili a zo a yi wani mai ilimi a zo a yi wani bawa a zo a yi wani to haka to kuma a hakan da aka tai kenan sai ka leka ka gani shi kai da Allah ya ka talaka da wannan Allah ya shi da mai kudi da wannan Allah ya shi wani ba Allah ma kuka ma ya shi ba cikin sanyi ne zai na shan gwalo ne na cin tutu na can to dukkan wannan Allah da ya kowa haka nan ba Allah bai san mutum ne ba Allah ya yi ka bawa ba bai san ka ne ba kenan kullum ita duniya sai ka ga wanda kake wanda kake kasanka sai ka gode wa Allah kuma ka zamna da shi da alheri shi wanda yake ma hidima yanzu ba dan Allah bai san shi ba kuma Allah ne da hikimarsa ya kaddara haka in Allah ya zo na kaddara ka zamanto kai ne kai ne kai ne boyin kai ne bawa shiwa shi mai gida tunda kullun ka lika gani hatta yanzu wanda suke wa mutane aiki ka dauko mai kudi da yaran shi ko ka ɗauko wani shabda service da karkashi da wanda suke karkashin shi ko ka ɗauko wani mai gida duk dai mai gida dai ka ɗauko shi da wanda yake karkashin shi in ka gama su bi su yi tsaye ƙila in ƙarfi ne wahi wannan yahi in siffa da kyau ne wannan yahi ƙila in ma kai da wani mai gidan naka ne ku je ku shiga aure inda ba kuɗin ba za a ce wani mai kuɗi ne ko wani ilimi ne in siffa ce za a bi zahi zai baka sai ka je kai a hana ka ko ta kisan ka so wannan kenan Allah ne da mi da ikonsa da hikimarsa kuma ita rayuwar ubangijiyar take daya tilkal ayyamu ce nu dawo ha bainan nas yanzu ai anan kullum muna buga misali kana nan kana jin daɗi kana kaza gida likis yanka likis komi likis kana jin daɗi wani kuma ha yanzu ba zaman da kullum muke cikin ɗarin nan da sai ka wuto a mota kullum muna buga misali zai kai ɗiyan gami lakwal kaya sabbi ko kudi ne da kasuwan na kirki ka doke su a mota a lokacin da zaka wuto da su zaka wuta lakwal da su shi kuma wani ya wuto yana allaro eh ne su bisikli shi eh yadda ke ji rai ne shi ma rai ne ƙila hama hidan naka kyau in a musu wanka ne a jira su kai zaka sa shi mota kana ka kakkaɓe shi nan ka sa ta yi ne ka yi kaza abinci a sakwat a saka odo an cika ta an ba da kuɗin rikason shi kuma yana ɗari yana haka yana haka yana allaro iya to amma da allah da hikimarsa ba sai a yi haka su wannan guda biyu da wannan wanda ya ce allaro iya da shi wannan wanda aka sa mota za a kai lakwal in ka zo bayan shekara arba'in sai ka ga shi wannan mai allaro iya shi ne mai gida allah hikima gare eh da yawa za ku taso da mutum a unguwa ya kwashe muku gwalalo ku rika aiken shi kuna ba shi wahala sauran tuwo ku ba shi sauran kaza ku ba shi amma dai sai Allah ta so sai daga shi mai yayi yayi kudi in ka leka wani zaka a unguwarku ko a wani abuwa kaga wanda dama sai da rika ba da labara ce da gwalalo yake kwashe mu ko kuma da kaza yake mu ko eh sai da ga wannan to kenan duk wanda abin da kike so da ya gane in Allah ya mutum bawa ko yi ka baka da wani abu mine ne ba dan ba dan fesan ka ba kawai ita duniya ne batta ta yi haka nan sai an rarraba ta in duka aka zuba kuɗi kowa kwanci sai a gida ko ku eh in aka zuba kuɗi gaba ɗaya kowa kwanci sai a gida labagau fi in Allah ya zuba kuɗi kenan dole sai an yi wane wannan ustaz ne malami ne aikin shi koya makaranta wannan kafinta ne in za a yi aure ya kera gado shi wanda electricity ne zo gyara ya gyara wuta to shi wannan dan gyaran salanga ne in salanga ta cika shi zai zo yi ne ya kwashe wannan duroba ne kenan kowa na bukatar kowa hatta dan kwasa salanga bukatar shi tun da watan zaka yi salangar ta yi ta cika komi ya tsaya sai ya zo mi ko ka zo ko kuma yanzu sai ka koma gida kalwaya kaɗan ta tsaya wuta ta ikunnuwa a gida dole sai an kira wani electrician ko ya zo ya yi ya gyara kwana za a kwanta kenan allah sai sa kowa kamar da he haka ne ake kowa bukatar kowa kiwa bai bukatar wani kowa na bukatar kowa kenan haka rayuwa ta kenan allah da yin mu haka wani bai hiba wani kawai abinda zan mu gane wai kakkare na wani dan yana matsayin wannan kaga haka zai dawwama ba san macito ba sai miya ta kare kamar yadda hausa suke cewa kai yanzu a haka ke baka san ba kai ɗiyanka ya zasu ko kullum muna buga misali shi ma anan karatu a yin kakal da kai misali guda zai ga yanzu kai ga kana ka zo a maraya allah ya baka ne kuɗi ko kuma allah baka wani ilimi kai babban wani ma'aikaci ne babban wani aiki kake a service ko ga kuɗi ga mota ga kaza ga kaza to wani dan uwanka na jini ba mun kudai jinin ku daya yana can kawai yana daukan sanhu kuma jinin ku ne eh to ai Allah yana hikimar shi ai jinin ku dai ko mun kudai dan uwanka ne sai dan kafke ka ka aika mai yana can yana daukan sanhu yana jan elawa ruwa to kenan da Allah ne da hikimar shi sai aje shi kawai saboda in ba a noma ba sai wa sun noma kai zaka sai aka ci in ba numa ba an saba kacewa kenan wannan dishi ne ke nuna ma a wannan darasi da muke tun sati uku na azamna da waɗanda suke kalkashin mu Allah ne sanya wannan shine ce la yaqul ahadukum abdi ammati kad dayan ku ya walakanta waɗanda suke tare ya rika kiransu da bawa na ko kuma baiwata kullukum abidillahi ku dukan ku bayin Allah ne Allah ne ya so ya fifita wa'ansu a kan shashi kamar yadda masu kudi talakawa zamanin manzan Allah ba sun kai kara gurin annabi ba talakawa su kai delegation kawai mu yi delegation mu sa malama rabu kan kai kara mu ce zahabal ahalu dusur bil ujur masu kudi sun kwashe mi sun kwashe lada suna sallah kamar yadda muke yi suna azumi kamar yadda muke yi kuma suna sadaka da dukiyarsu mu kuma aljihu ba komi sai delegation ya talaka aka sa malam gaba aka yi kara gurin annabi sai annabi ya ce to ai haƙuri koma gida kuma ga yadda zafi ku rika in kun ga wata kaya a hanya wani dutse a hanya wani me kuma ku rika tsinewa wannan sadaka ce akan don ku zo egal ɗaya da su to da aka zo kuma masu kudin wanda ba su da girma kai suka ji wannan yesu ma suke yi sai aka sake koma gurin annabi ku kai kara a ƙarshe da annabi ya ce musu haka duniya take ta yi Allah yana fifita shashi a bisa shashi ku je ku yi haƙuri haka Allah kada ta fifita shashi a bisa shashi a hudu ku cike ɗaya Allah ba ka kuɗi wannan bai ba shi ba wani tunka a hega yake kasa kaya a kasuwar dole tunka a hega tunka na yaro ake ake ka sayan garin rogo da wani abu da shago shi a kasuwar dole sai a aiko ka ka zo ka girma ka zama mai gidan shi kake ba shi kaya ka girma ka zama mai gidan shi kake ba shi kaya ka zama kai ne basin shi yana nan da yadda ka san shi da dan garin rogo dan gaya nan da har yanzu yana nan kenan Allah bai karanta ba zai kudin kenan Allah ne yana keke fifita wanda ya so a wanda ya so da wannan duk kalkashi wannan kakkare na mutum ka ce bawa na baiwata mu duka mine ne bayan Allah ne wa kullun nisa'ikum ima'illahi kuma dukkan matanku matan musulma bayan Allah ne wal yakul mutum sai dai umma hudi zai mai ma hidima ko bawanka sai dai ka ce wannan yaron gidana ne da girmamawa wannan yaron gida kenan duk kalma wani boyi ko bawa ba a so ka mai kalma ta kaskanci sai dai ka ce gulami kenan wannan yaro na ne ko yaron gida na ne shi ma zai ji daɗi ka ce ya roda ne ko jariyati ko wani mai aikin gida na ce jariya yarinya wa fatati fata da fatati duk ɗaya ne aka ce fata saurayi kenan wannan aka ce kenan da hausa fasar ba ta zo ba ka ce wannan yarinya ta ce kenan dai ka ce wannan yarinya gida na shi ne gini fatati wannan yaron gida na ne wa fatati wannan yarinya gida na ce kenan bawa ko mai hidima ka kiraye shi da girmamawa kar ka rika cewa kaza kaza to sai ce babi na 107 babun hal ya kuli sayyidi to shi mutum kai wanda yake kalkashi kai barar ka rika cewa mai gidanka sayyadi sayyadi shugabana shugabana ka wadu wannan shine zai karanta da kai sai ya ce
قال حدثنا حجاج بن منحل قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب وحبيب وحشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم عبدي وعمتي ولا يقولن المملوك ربي وربتي وليقل فتايا وفتاتي وسيدي وسيدتي كلكم مملوكون والرب الله عز وجل
ita wannan ruwa da zan makaranta ahmad ya hutu ta kuma albani ya sa hata sai ce ya hadasa ne hajjaj binu min halƙala hadasa na hamadu binu salamata an ayyuba wa habibin wa hishamin an muhammadun an abi hurairata an nabi sallallahu alaihi wasallama kala kenan kaga na mamarfuwan ila nabi sallallahu alaihi wasallama annar sallallahu alaihi wasallama ya ce la ya kulanna a hadukun kaɗayenku ya ce la ya kulanna a hadukun kaɗayenku abdi wannan bawa na ne ko da bawan naka ne ko da mai ma hidiman ne kaka tozo ta shi karka cewa bawa na wannan bawa na ne ba a faɗi wannan wa ammati wannan baiwa ta ce kaka waɗi wannan kai mai gida sai ce wala ya kulan nan mamluku shi kuma bara mamluku bara bawan ko kuma wanda yake hidimai shi ma kuma dan wasa mai gidan shi da neman guri kai rika cewa rabbi ubangiji na ai wani ubangiji na ne ko kuma rabbati ubangijiyata ita mace ce kenan wannan kalmar rab ba employment in ba ga Allah ba shi sayyidi ne ana iya cewa mutum shugabana amma dai rabu baka iya cewa ubangiji ya ta ko ubangiji na kenan shi ne ce abin da ya hane ka anan baka ce ba abdi baka ce ba amma ko kuma shi baran baya ce ba rabbi baya ce ba rabbati to wal yaqul he ce fataya yarin ya gidana ce mai mun aiki wa fatati yarin gidana ne ko yarin ya gidana fatat da fatati yaron gidana ko yarinyar gidana in kuma kai baran ne ko wanda yake kasar sai ka ce sayyidi ko sayyidati shugabana ko shugabata shab'ina da ana wadda wannan wannan shab'ina ne responsible ina ne shab'ina ne da ana wadda wannan sai ka wadda wannan da yace kullukum mamlukun abin da yasa baka ce ba rabbi baka ce ba abdi dan ku dukkan ku abin mallaka ne wal rabbullah kuma wanda ya mallake ku shine wa Allah mun gane kenan ka iya cewa shugabana ko yaro na ko kaza ko kaza amma dai baki wannan ba ka haɗu wani ba sayyidi ana wani sai na 211 قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا أبو مسلمة عن أبي نضرة عن عن مطرف قال قال أبي انطلقت في وفد بني عامر إلى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أنت سيدنا قال السيد الله قالوا وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا قال فقال قولوا بقولكم ولا يستج ولا يستجيرنكم الشيطان to wannan ruwa da zama karanta ta nawa 211 ita ma ahmad ya hudo ta a musnad kuma albani ya sa hata sayyid adabul mufrad yace hadathana musaddad qala hadathana bishr bin fadl qala hadathana abu maslamata an abi nadarata an mudarrifin qala an mudarrifin qala wane ne ce mudarrifin ne ce qala abi babana ya ce wane ne ce baban shi ya ce mudarrif ya suna baban shi abdullah suna baban shi abdullah suna baban shi shi mudarrifo ne a cikin sigari sahaba sigari sahaba yara wanda kama an aiko su shekara daya annabi ya bar duniya kenan su sun ga annabi annabi ya ɗauke su ya musu addu'a amma duk su iya ba da labari annabi ya ci saboda suna yara a zanen goyo annabi ya bar duniya amma dai sun ɗauki sunan sahabbai amma dai bisa ɗauku ba ruwa su ce annabi ya ji saboda su suna yara sahabbai ne yara wanda kamar kana da shekara ɗaya annabi ya rasu amma da annabi ya san aiwa kakarin madina lokacin ai gari ɗaya ne kowa san kowa an ka hayya ma adda wani yana da shekara biyu wani uku wani hudu wani wata shida ma annabi ya bar duniya to amma dai annabi ya ganka amma dai kai ma idan ka ya ga annabi amma dai ba gani ba na ganewa ka gani ana sa su a cikin sahabbai shiga da sahaba yaran sahabbai to shi wannan mudarrif yana da cikin su yaran shiga da sahaba ne yaran sahabbai kala ya ce kala abi babana ya ce baban na shi ne muka cewa ne abdullah baban na shi ya ce intalaktu na tahi fi wafadin wafadin a cikin wata jama'a wafad jama'a ja'al wafad jama'a da su zuwa da daga nesa baƙi jama'a shi ya cewa wafad fi wafad a cikin wata jama'a ta bani amir na tahi tare cikin wata jama'a ta bani amir sai muka je gurin annabi sallallahu alaihi wasallama waye mai wannan magana abdullahi ko baban baban mudarif ya ce na tahi a cikin wata jama'a ta bani amir muka ta ina gudun annabi sallallahu alaihi wasallama da muka isa faƙalu sai suka ce suwa suka ce jama'a da muka zo da ita ko an ta sayyiduna sai suke cewa annabi an ta sayyiduna kai ne shugabanmu kai ne shugabanmu kala sai annabi ce musu as-sayyidullah shugaba dai Allah ne kalu kuma sai suka ce wa afdaluna fadalan kai ka himu fifiko fifito wa a'zamuna kai ka himu girman daulan tsaho me ke ne na wa a'zamuna daulan eh a fasara wa a'zamuna daulan me ke ne wannan sai kai shi zani annabi ya tsaho ko eh algina kamar kinaya ce kamar ce kamar wancan hadisin na mata annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa wace mace a cikin mata annabi sallallahu alaihi wasallama sai su zo su tambayi annabi sai su ce in kabar duniya wace ce zata banka da farko wace ce zata mutu da farko sai annabi sallallahu alaihi wasallama ce musu adawar hukum yadda wata yi ku tsahon tahin hannu kunan kamar suke tambayi annabi mata annabi in in ka bar duniya a matanka wace ce ta fara rasuwa sai annabi ce musu wadda yi wadda ta yi ku tsawon hannu to sai su ga muka mata annabi gidan Aisha ko gidan wani sai su a katanga sai su rika dora sai su rika dora hannunsu sai su ga wace ce kenan za ta bi shi to sai su ga kuma wadda ta bi shi ba mai tsawon hannun ce ba wadda suke tsammanin ba ta bi shi ba ta bi su ba kenan ka kalmar daula yanzu ke ne na miƙi ne annabi wadda ta yi kyauta hannun ta tsaho ne kenan hannun badawa su ma nan da shaka ne suke ne daula kenan ba wanda yi ba sun ce annabi ba wanda yi su tsaho kenan wanda yi su karamci da komi shine gaba komi na shine ya yi kowa tsaho kenan ya yi kowa tsaho a kirki a kyauta a mutunci a komi shine suke ne ba kina ce ba tsaho ba na siffa faƙala sai annabi ya ce musu ƙulu bai ƙaulikum ku haɗu haɗakku wala ya stajiriyar na kuma shaiɗan kash shaiɗan ya shige ku ya sa ku wata magana to me ke ne wani hadis me muke gane shi dai mu ɗan rufko da baban shi abdullahi abdullahi ya ce mun zo tare da wata jama'a ta bane zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da muka iso ma sai jama'a suke cewa annabi mai anta kamar suna na abinda annabi ai abinda suka wadin gaskiya ne annabi shine shugaba shine kaza shine kaza to amma da annabi sai ya ce ku fasa wannan magana kashe dan shige ku kenan me wasa mutum kamar kun je mutum ba a so a rika wasa mutum kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza ko da abin haka ne ai abinda suka wadi nan duka abin haka ne a anta sayyidina kai ne shugaban mu ai annabi da kanshi ya ce ana sayyidu bani adam ko ana sayyidu ko wa afdal na fadalar kai kahimu fadala gaba daya ai duk duniya ba wanda ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fadala tunda daga cikin annaba ma shine gaban su tilkar rusulu fadalna ba'dhum ala ba'd manzanai ne Allah ya fifita shashi a bisa shashi amma ne da aka zo kuma cikin ulul azam su suka yi dukkan manzannan daraja su biyar kuma a su biyar sai aka daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake su daraja wa azamna dola annabi ya yi kowa komai in zaka kira shine gaba da hakuri da kyauta da kaza shine gaba to amma dai me yake da yace musu qulu bi qaulikum ku wadu kwadaku kashi dai shi ku kenan kuma yace musu sayyidul asayidullah kenan kar ku kai mutun inda Allah bai kai shi kamar saddal lizari'a ne dan kar su je daga nan su wuce su kai mutun inda Allah bai kai shi ba shine annabi ya sa musu bi su yi gudui kenan me kantar da mu mai gidanka kakka kai mai kwadancin da kanka mashi inda bai kai ba ai mutane biya suna da wannan za su kankama mutum wanda abin a bakinsu ne ba a zuciya ba suna iya yi da kankama shi in yi ga wasu haka yake so me mu huta an wuce gurgo eh dan wani aida koyar ruwaya ta annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ma urida an tanzuluni manzilatin fawqa manzilatin nazalni lahu iyyam ba na so ku daga ni sama da inda Allah ya ajiye duka wannan sufofin annabi shine gaba shi ne a duniya gaba daya shi ne sayidul awwalina wal akhirina shi ne shugaban annabawa shi ne shugaban manzannai shi ne farko wanda za a tsara kasa a tashi kiyama ya kudu shi lokacin nan zai je gurin ubangiji ya nema a yi ceto shi ne farkon shiga aljanna shi ne kaza shi ne kaza shi ne kaza amma duk da wannan sai tseda su dan saddan lizari'a kuma ko da annabin duka wani abubuwan shi ne to kuma kakkakai shi inda Allah bai kai ba tunda daga nan ka je daga kai ne mahalicinmu kai ka halicce mu kai ne mai ba da kaza kai ne ba da kaza ai ba hudun wannan gane da kone abuwa da Allah ne kadai ko da annan baka ce ga wannan ai yana cewa kanku daga ni kamar yadda almasihu suka daga annabi isa to shine ne yake ni kenan da wani ce musu as-sayyidullah shugaba Allah ne sai babu na 108 babun ar-rajulu ra'in fi ahlihi wannan ruwaya mai irin ta haduwar can satin ya sake mai hadisi ne a rajulu mutum ra'in makiyayi ne fi ahalihi a cikin iyalai shi kenan kowane shabde fami kiwo ne Allah ya baka a cikin wannan famin naka ranar tashin kyama Allah sai ya tambaye ka shi ne ke ni sai ce qal haddathana amir qala haddathana hammad bin zaid ana ayyuba an nafi' عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأمير راع وهو مسؤول والرجل راع على أهله وهو مسؤول والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة على وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته wannan ruwa hadisi ne wannan dai ko ina yazo hadisi ne tun kuna yara a makaranta ana koya shi ko hadisi ne wanda buhari ya hudo shi muslim ya hudo shi kuma hadisi ne ya zo da gurare da dama kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkan ku masu kiwo ne kullukum ra'in dukkan ku masu kiwo ne wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kuma dukkan ku mas'ulun za a tambaye ku akan kiwon da Allah ya ba ku abin da yake nina kamar yadda muka wanta satin tun daga president de la republic har mai gida a gidan shi kowa ranar tashi kyama sai Allah ya tambaye shi amsa kiwon da ya bashi sawa'un shabde ka mai gari ne shabde service ne a service din shaf ne a wata department wani bangare sawa'un aka gamu ne na aka ce wani ne shugaban mu sawa'un duk shugabanci in Allah ya baka ranar tashi kyama sai Allah ya tambaye ka shine ci ai kullu sai ka al kullu kulliya yayi umu kullukum ra'in dukkan ku bai hudda kowa ba ai kowa da kowa da sansabanci da Allah ke dora ba eh dai wannan hadisin mutane bisa adalci wata sai suka yawan dora shi akan shugabanni shi kuma ya hau shugaba amma dai kai ma ya hauka kenan ya hau mutuka tun daga president har zuwa mai gari anguwa har zuwa mai gida a gidan shi duk komi sai Allah ya tambaye mu shine ce kullukum ra'in dukan ku ana sa muku ido a ga me kai wa kullukum mas'ulun kuma dukkan ku sai an tambaye ku a bisa kiwon da Allah ba ku sai ya fara ya ce fal amiru don haka ce amir shugaba ra'in makiyayi ne ko mas'ulun shi ma sai Allah ya tambaye shi wa rajulun namiji kai ni duka ra'in makiyaya ne ala ahli absa iyalan shi fami in shi da fami in ka matanka da iyanka ko duka kiwon su ne Allah baka wa huwa mas'ulun kai ma sai an tada ka an tambaye ka kiwon da Allah ya baka dan yaron sai shaƙi kwallaka ya ce baba bai kai ni makaranta ba ko baba bai mun kaza ba ko baba shine sababin shi na lalace ko kuma baba ya gyara mini duniya bai gyara min lahira ba ya mun komi na leaks a nan duniya amma dai leaks ya gyara min lahira bai mini ba kenan kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyya ar-rajul mutun ra'in mai kiwo ne ala ahli absa yallan gidan shi ho mas'ulun kuma sai an tambaye shi wal mar'atu kenan da shi mutum za a tambaye shi iyan shi ko ai dama aya ta ce ku tsiratar da kanku da iyan ku daga wuta kenan dukkan iyan ku tun daga matarka hadiyanka sai ce wal mar'atu ita ma mace ra'iyatun mai kiwo ce ala baiti zawjiha a bisa gidakin mijinta gidan mijinta wahiya mas'ulatun ita ma sai an tambaye ta ita mace bi za a tambaye ta na farko mijin mijin ta kiyaye dukiyar shi da kanta ta kiyaye dukiyar mijinta da kanta sai an tambaye ta kwana a zo diya ta kwana a zo kaza kenan duk miji ya barki a gida yake ne nan duk abin da kika yi ko kika mai sata ko wani menene ko kudin saye-saye ko menene ai so ake mace a nan musulunci ko da ta bada abinci kuna fahimtar juna kai ka bata lasisin ka ce mata to a kayan saye-saye ne duk abin da yake muna fahimtar juna ko da almaji ka ba sarka ba komi na yake miki ba haka wata rika doka tana yi sai dai a ina ne mace kuma zata rika doka in baka yi ba in kamar mutumin mai kwauro ne ai ana yin samun wani ga kudin kuma ga kwauro to wannan a nan musulunci in macen ta doka da adalci ba ta da laifi saboda hindu ta zo kunan annabi sallallahu alaihi wasallama ta ce abu sufiyan mutum ne mai kwauro abin da yake bani baya isa ta sai annabi ya ce ki rika doka da adalci ai kana samun wannan wanda Allah ya bashi dukiya ga ta cikin Allah zai jama'a ma lan wa'addada ya tattara ya tattara yana wa wa'ansu gadi ai gadi ne kyawunsu shi bai ci ba bai sha ba iyalan ba su ci ba ɗan uwa ba su ci ba kawai tara yake tara yake gidaje yake saya kwanta ake tara ashe wa asu bayan Allah ne suna can da kote yake tarawa ka kare a ji abin ne kaso sai ta hau bela da kudin sai abin da suka dama ba sai da Allah ke yake to kenan ita nan mace kenan tun daga dukiyarka da ɗiyanka da abin da yake cikin gida duk da su sabunta ita ma ranar tashin kiyama sai an tambaye ta a yi wancan hadisan a wancan satin ranar tashin kiyama mutum diddige mutum baya wucewa sai an tambaye shi akan abubuwa guda nawa guda hudu da wata ruwa biyar sai an tambaye shi ya nutar shi saurin takashi ina sanya ta ya tsaya ya wani abin kirki ko kuma a haka ya kare kudin shi daga ina ka samo su ina suka shiga ilimin ka ina ka samo shi ina ka sa shi da miyu ko na hudun da shekarunka a banza sai kare wa kai wata Allah ko ina kai kenan komi sai an tambaye ka wannan a ƙarshe ce ala ku shurara da ya maido hankalinku ya ce wa kullukum ra'in dukkanku makiyaya ne wa kullukum mas'ulun an ra'iya kuma kowa sai Allah ya tambaye shi akan kiwon da Allah ya bashi sai ruwaya ta 100 lokacin da sauran to idan shi bismillah mai ida baba قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب أنا أبي كلابة أنا أبي سليمان مالك بن الحويرث قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متفاربون فع... متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلة فظن أن اشتحينا اشتحينا أهلنا فسألنا عن من تركنا في أهلنا فأخبرناه وكان رفيقا رحيما فقال ارجعوا إلى أهلكم إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم to bari mu cika da wani a gari wannan na 213 hadisi ne shi ma bacci ya zo na adabul furat ya zo a buhari ya zo a muslim ya zo a abi dauda shi wannan ruwaya yace hadisana musaddadu qala hadisana isma'il qala hadisana ayyub an abi qilabata an abi sulaiman malik bin huwairisin shine sahabin nan malik bin wa huwairis shine sahabin kale yace malik bin huwairis sahabin manzon Allah yace ataina nabi mun zo wa annabi shi wannan tarihin da yake su wajen 20 ne daga karkararsu suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama su doki addini su koyi addini su koma garin su shi malik bin huwairis ina yana cikin su 20 ne shine yace ataina nabi mun zo wa annabi wa nahanu shababatu me shababatu muna samari samari ne lokacin da suna aji na samari shababatun muna samari mutaqaribuna kamar mutaqaribuna ga wata ruwaya sai zo mutaqaribuna fil ilmi wata ruwaya kuma zo mutaqaribuna fis sinni kenan duk ɗaya ne kenan mu da muka zuwa annabi mu ɗauki darasi daga karkaran mu mu samari ne mutaqaribuna kanmu ɗaya kenan kamar shekarunmu ɗaya kamar yan wani bensan kan bensan kan bentakatar generation ɗaya miki haka mutakaribun ko kuma mutakaribun fi ilimi ilimin mu guda tunda a lokacin ne muka zo mu koyi addini mu duka ba mu taɓa zawa ba kalas ɗin mu kenan guda kenan mutakaribun fi ba da ruwa ya zo mutakaribun fi sinni wa fi ba da ruwa ya mutakaribun fil fil ilimi fa aqamna inda hu sai muka zamna inda hu gurin annabi sallallahu alaihi wasallama 20 lailatan dare 20 kenan kwana 20 suna ga madina garin manzo shi malik bin huwairisin da samari su duka su 20 yan karkararsu suna koyon addini suna ga yadda ake addini suna ɗaukan pratik gurin annabi mun gane fa ana na ana nan sai kwana 20 din nan fa zanna sai annabi ya tsammanin anna ishtahaina ahlina mu su mun buƙaci mu je gurin iyalanmu fasa'alna sai annabi ya tambaye mu an manta raka na fi ahalina suwa muka bari a gidanmu ke ne ki tambaye mu labarin kai yaya eh uwata da rai ina da iya kaza ko ban yi aure ba ko kaza kenan dai tambaye su dai labarin ce inda suka fito fa ahbarnahu sai duk muka bashi labari sai ya ce wa kana rafiqan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mutum ne mai tausayawa rahiman ko mutum mai jin kai da suka ba shi labari su wani su malik bin huwairisin inna ba kala sai annabi ya ce musu irji'u ila ahalikum tunda kun yi kwana ashirin kun koyi addini irji'u ila ahalikum ku koma zuwa iyallanku fa'allimuhum in kun je ku koya musu addini wa murhum kuma ku umurce su da yin addini da yin sallah kenan me zai gane titir din karatunmu a rajulun ra'in mutum responsible ne kuma Allah sai ya tambaye shi akan responsibility da Allah ya bashi kenan da wannan annabi su wannan guda 20 sai ya ce musu ku koma yallan tun da ku kun doki musulunci ba allimuhum ku koya musu addini wa murhum kuma ku murce su da su yi addinin wa sallu ku yi sallah kamar ra'aytumuni usalli kamar yanda ku ga ina sallar nan ku yi haka nan kuma ku koya iyallan naku domin in ba ku koya musu ba Allah zai kama ku fai za hadarta sallati in sallah ta zo falyu azillakum ɗayan ku yi kiran sallah shi ne falyu azillakum ahadukum ɗayan ku yi kiran sallah walyu ammukum akbarukum kuma wanda yi ku shekaru sai muku limanci kenan a fikihu amma dai wanda yi Qur'ani shi yake limanci me yasa annabi ne yace musu wali amukum akbarukum wanda yiku shekaru ya musu ya muku limanci me yasa saboda a can ai an ce mutaqaribuna mutaqaribuna daidai suke kala su ne suke ilimin su daya ke yace in sallah ta zo wanda yiku kun koma karkarai wanda yiku shekaru sai kusa shine limamin ku kenan me take koya mana ruwai mu koma gida kenan responsibility na iyalai mu je mu bada ta kenan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iya shine ce ne da fata abinda makaranta Allah ba mu lada abinda muka kuskure Allah gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik sai satin gaba inda da Allah insha Allah